صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقلابه العظيم وأن اللتاجي من جرمة من البركة سنن شنور البصري في سيرة السيد البشري للشيخ العارف الرباني والقوت السمداني مولانا الشيخ الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخي رضي الله عنه wannan nur al-basari shine wanda maulamu sheikh muhammad balarabi gusau ya yi sharhi mai suna mir'atun nazari ala nur al-basari wanda ake karantawa ga maulidi na daya da maulidi na biyu sai ibrahim radiyallahu anhu ya tsara ya shirya wannan littafi akan tsarin tsaibatul garrafi na sayyidul anbiya sai imamu yusuf an-nabhani yadda kagga yusuf al-nabhani yayi a tsaiba din shi to haka shehu ya tsara wannan littafi na nurul basari kuma yana daga cikin littafin da ake karanta mashi ibrahim a maulidi akwai wasu makafi waɗanda ke karanta wannan lamiya ake ce mata wasu na ce mata nurul basari wasu kuma za ka ji sun ce lamiya wai mai karewa da lallan yadda suke yi gaban shehu makafi ne ابتكار الأحباب بل طلب عليه فقروا بتعمير ذا البلبال فاشتياقي إليهم وقربون بين أقرى الجفون بالتحمال سنة يشور راهنا رنجي tun daga farko har ƙarshe za ka ji ana yadda da haka littafi ne mai girma kuma idan mutum ya iya shi ya zama babban malami a cikin tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce iddikarul ahbabi balbala bali fa gurubi tahmidi dal balbali fashtiyaqi ilayhim wa gurabul bayn agral jufun bitamali wa ana saharan wa hazahazani habriyah min albika'i alawali فتنتني تلك البكاء وهاجت فكرتي الخص بختم الرسال فيه فكري مدح الأمين ولا تع با قصورا عن درك ذاك المجال شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الهادي إبراهيم إنياس yana son ya gwada mana tsananin fana'in shi da tsananin bala'in soyayya shiga alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa iddikarul ahbabi tuna masoyana da ke madina balbala bali ya kwankona zuciyata nan za a gane shehu haɗari ne cikin luga balbala bali kaga in kana taubashi kace mai balbala bali sai ya ce ai na haɗu da kalarin na amma mugun zagi ashe ba zagin shi ne kai ba balbala bali ya kwankona zuciyata fagurubi hawayena ta hami tana zubowa lidal balbali saboda kwankonar da ke cikin zuciyata amma algarbu wasaki wanda yake za a cika shi da ruwa kamar guga haka to ni hawaye na kamar guga suke fashti yaƙi duk begena idan kaga yana yi ilaihim zuwa ga annabi ne da sahabbai da alayi wa gurabul baini amma hankakan nan mai sa a rabu agarar jufuna shi ya sanya ido na bitta hamali suna zubar da hawaye shi gurabu yana kuka yana cewa firak firak firak wai firak firak arabu arabu to shi yasa laraba ba su son ganin hankaka saboda shi kuka ne cewa kai firak firak firak wai arabu arabu arabu ba a haɗu ba shi wace mutane yake to amma arifai sun ce ba firak yake cewa ba shehu ya ce abinda gurabu ke faɗi haq haq haq wai yabon Allah ne yake haq haq ذلك بأن الله هو الحق حق yana cewa Allah shine haƙo Allah shine haƙo to da haka ni ina son Madina ina son mazauna Madina annabi da sahabbai da iyalin shi amma hankaka dan bakin ciki ya hana ni zuwa Madina annabi tun da ba a bari ni tai Madina ba wa ana saharanu na zama marabbaci cikin dare habbur yahin ta so iska min al-biqa'i al-awali daga wuraren nan madaukaka wahazahazani sai ya rika girgiza ni yana sa man jazba yana sa man shauki da soyayya tilkal bika wayannan wurare masu girma irin su masallacin annabi irin baki'a irin quba irin masjidul ijaba irin qiblataini irin sab'u masajida kai fatanat ni sun jarrabe ni ma'ana Allah ya samu sun wayannan wurare wa hajib fikrati tunani na ya motso idza khussat saboda an keɓance ta bi khatmin risali da cikon manzanni fikri ya kai tunani na wai ya fikri ya kai tunani na sai shafi ya unidai fikri ya fikri kai tunani na ihimad hal amin ihimad hal amin ƙara yabo ga manzan Allah ƙara giya ƙara yabon annabi wala ta ba kusuran kada ka gaggajiya wakka an darke zakal majali daga riskan wannan bayawata علليني بمدحه وانشريه نشر مدح الأمين نشر المقال فلديني من مدحه بعقول تزدري في البهاء نظم اللآلي كيف مدحي لمن أديم ذراه جبرائيل الأمين طول الليالي عفوا عفوا عفوا كيف مدحي لمن خديم ذراه جبرائيل الأمين طول الليالي كيف مدحي له وذا الكون طرا من سناه وذاك زين الرجال كيف مدحي فالنيران كذا الأنجم نزر من نوره المتعالي وانا لتافي لجرما من البركة نور البصري وانا شيخ يايش عكن تكلا كما يطيبة القراء شي يوسف النبهاني شي للتافي akan sira ta manzon Allah in kun diba hamziyar Imam Busairi ita ba ta da abwabu ba ta da fusulu kawai zube yi ta tun daga kaifa tarqaru kiyakal anbiya'u har zuwa ma aqama salata man abadallah ba fasali ba babi ba wani abu to dan haka dan haka ita ko taibatul garra yayi ta akan wilada yayi ta akan nash'a ya yi ta akan duka tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isho radiyallahu anhu yana so ya gada mana tsananin soyayya shi da Madina manzo Allah yace allili ne ki shayar da ni bi madhihi da yaban manzo Allah akwai naharu akwai allu annaharu ruwan farko sune naharu fa amine ne yake cewa fa asqaituhum nahalan wa allan widadahu fa asqaituhum na shayar da mabiyana nahalan sha na farko wa'allan da sha na biyu menene na shayar da su widadahu fa asqaituhum nahalan wa'allan widadahu wa balha mudamar gafili na hakira to nahalu ruwan farko allu ruwa na biyu kuma suna ce mai alwali alwali waliyin Allah alwali ruwa na biyu ruwa na biyu da za a yi bayan an yi shuka to allili ni ki shayar da ni bi madihi da yabon annabi wan shurihi ki yaɗa yabon manzon Allah gare ni na shiro madhil amin abinda ke yaɗa yabon annabi na shiro da makala yaɗa maganganun da manzon Allah ya dan maganganun manzon Allah duk karantarwa ce maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk rika hannu ne zuwa ga Allah kallidi ni ya ke tunani na bayan kin yi kokari kallidi ni kiman kwalliya kiman rataya bi uqudin da abun waya amma min madhihi ne ban annabi ina so a yi man wata sarƙa ko wani baji da za a saman ga ƙirjina da an ganni an ga habibul mustafa ko khadimul mustafa madihul mustafa muhibbul mustafa shi su ne makamoma guda uku da shi ibrahim ke alfahari da su kuma ba zai ba zai bayyana ba sai lahira abin da shehu ke so duk yaban da za ka yi mai ka yadda cewa shi khadimul mustafa khadimin annabi ne sannan madihul mustafa mai yabon manzan Allah ne sannan muhibbul mustafa mai son manzan Allah ne wajen soyayya da wajen hidima da wajen yabo ta nan ne shi Ibrahim radiyallahu anhu ya tsere ma kowa yake cewa famar rama darki fishtiyaqi nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama to dan haka in za a yi man sarka da baje to ni sarka min madihi ta yabon annabi nake so a yi man tazzari wadda za ta walakantar da nazumar la'ari tsarin lu'alu'ai fil baha'i wajen kwarjini to na ce zan yi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na nurul basari to amma kai fa madhi yabo na din nan bakin mi yake mana ko da ina son in yi yabo to ko na yi yabon to yabo na bakin mi yake liman khadimu zarahu ga wanda yake khadimin kohon gida nai jabratil mala'ika jibrilu babban mala'ika din nan shugaban mala'iku to shine dogarin annabi ya zan iya yaban wanda yake shugaban mala'iku shi a dogari ne duk wanda a shugaban mala'iku to shi a dogarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tulan layali tsawon darare jibrilu na sauka ga annabawa da manzanni wani waje ya sauka sau ɗaya wani waje sau goma wani waje hamsin wani waje arba'in wani waje ɗari amma ya sauka ga manzon Allah sau dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu a cikin shekara ishirin da uku to kaga cikin shekara ishirin da uku ya sauka ga annabi sau dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kaga hankali ba zai iya kama don haka ba matsayinka ba ne kada ka je ka ce sai ka gano kai fa madahi da hu yabo na ga annabi shin koda na yi yaban na gama to yabo na bakin me yake wazal kaun ita wannan halittar ta duniya da muke cikin ta tsurran baki daya min sana'u digo ne daga hasken annabi to halittar ma gaba ɗaya da ni da an ka halitta da halittar da naka rayuwa cikin ta duk dan digo ne daga hasken annabi to ya za a yi mai bi annabi ba za ka zainu rijali annabi shine kawon mazaje kai fa madhi shin yabo na in ma zan yi yabo ga annabi to yabon bakin mi yake fannayran rana da wata kazal anjumu da taurari nasrun digo ne guda min nurihi daga hasken manzon Allah almutaali wanda yake madaukaki ita wannan rana da kuke gani tsakanin mu da ita zai kai tafiyar shekara kusan miliyan 50 da wani abu ta nunka duniya nunkin ba nunki wagga rana ita rana to ta nuka ga duniya ta mu nunkin ba nunki tsakaninmu da ita shekaru miliyoya ne sannan tana nan sama ta hudu kusa kusa to wata da kake gani shi kuma shi a sama ta bakwai wata sama ta bakwai yake shi kuma ya hira na girma ya nunnunka to don haka ita wannan ranar an juyar da huska inda zafin yake yana kallon can sama inda abbayanta shine an kaɗan karo mana nan sannan an yi manyan gulabe guda bakwai masu ƙarfi wanda za su ɗan rage zafinta ya halaka mai ƙone to ita ranar da watan da duk taurarin da kake gani to naso digo ne min nuri daga hasken annabi almuta'ali madaukaki idan ka diba a ja'ibul muhtarat al-asriya wanda malamai na jami'a ta duniya suka fitar za ka ga cewa ita wannan duniyar da muke rayuwa wani kaukab guda ne daga cikin taurari masu yawa da yake suna nan dubban miliyoya ita wannan duniya da muke rayuwa to akwai wasu duniyoyi guda bakwai tare da ita duniya takwas kenan hadda marih yana ciki to sai aka ba mu rana guda da wata guda akwai kuma wasu duniyoyin da yake guda goma su kuma rana biyu ake ba su da wata guda biyu akwai duniyoyin da su kuma sun dunkule guda shidda misali sai a ba su wata ba rana akwai duniyoyin da sun dunkule su kuma rana ɗaya gare su ba su da wata akwai kuma waɗanda yake gaba ɗaya ba rana ba wata sanyi a gare su to haka Allah tabaraka ta'ala ya halittu kuma duk cike suke da halitta Allah gaba ɗaya duk cike suke da masu tasbihin Allah tabaraka ta'ala to wannan ba hilin wannan bayanin bane amma dai da ranar da wata da taurari wani abu ne daga hasken annabi Muhammad idan kana so ka san hasken manzon Allah to ka kalli hasken rana ka kalli hasken wata dan digo ne daga miliyan ɗin hasken manzon Allah kai fa maji shin wai yabo na da nake son sai na rubuta ko in bari ba sai nayi ba to in ma nayi yabon bakin mi yake wanda yake albiharu dukuna dan duniya kazal amtsaru da ruwan sama na duniya to nazurun min judishi dan digo ne daga kyautar annabi almutawali wanda yake jere da jere ka dai ga yadda ake ruwa kamar da bakin kwarya ka dai san iyakar kyauta kenan kana da make yake gona amala a jike ma ita sharkam a bata ruwa a bata ruwa har ya zama kana tafiya kana lubewa saboda tsananin kyauta to wannan ruwan na sama da na gulbi da na teku to duk kyautar annabi ce ƴan na'am kai fa madi shin yaban nawa dai bakin mi yake wanda yake al'ulumu duk ilmomin da ka gani na duniya jami'an baki ɗaya qatratun digo ne min fi tsahalihi daga mamakon ruwan manzon Allah na ilimi as-sayyali mai zubowa duk ilimin harsuna da ake amfani da shi duniya digo ne daga ilimin manzon Allah sai fa madhi sannan ma in nace sai na yi wa gawakan nayi ta hakkar shi to yabon bakin mi yake liman sanahu ilahi wanda Allah Ubangiji shi ya yabe shi da kan shi ya ce wa innaka la ala khuluqin azim munzalun fihi an saukar da Qur'ani dan yabon annabi duna ma ijmali wanda yake ba gaba ɗaya Qur'ani ya sauka ba ya sauka muna jaman fi 23 sana cikin shekara 23 kaifa madhi muhammadan yaban da zan annabi muhammadu ko nayi yaban bakin ne yake wahawa annabi muhammadu da kake gani ruhul madhi shine ran yabo duk yaban da zaka yi ma annabi to ran yaban manzon Allah mana in bai ga dama baka iya ban shi dan shi an ran yabo din dan haka a qawamad dahi wanda yafi kowa karfi a wajen yabon annabi fi kalal yafi kowa da kusa mana da wanda ya baiti dubu ɗari da wanda ya baiti guda duk ɗaya suke wajen manzan Allah saboda ba wanda yake za a ce ya ƙure maleji ko ya fi inda ake so a kai na'am kaifa yad anta qasarul kulli ba'an khamidal fikri an tazu iqlali kaifa lakin harwil tataffal li tulfa fi jumu'il muddahi qabla an-nawali qum wa harwil wastajidan auna rabbin malikin ni'mal aunu min dhil jalali shi ibrahim radiyallahu anhu yace kaifa madhuka fi janibihi sai ya shafe madhuka fi janibihi sai yace kaifa wai kaifa madhuka fi janibihi shin yabon ga da zaka yi a sashin annabi bakin me yake iz anta dan kai ibrahim in yas a qasarul kulli ba al kafi kowa rashin yalwa kirji kirjin ka bai da yalwa hamidal fikri tunananka bitacce ne kana da bitaccen tunani baka da tunani mai kyau an ta zu ikilali kuma kai mai karanci ne a wajen ilimi mai karanci ne wajen idraki mai karanci ne a wajen fahimta wannan duka yana yi ne tawadu'an minhu radiyallahu ta'ala anhu shehu yana da yalwar kirjin da duk abin da shehu ya sani shekara arba'in da suka wuce yana nan cikin kanshi bai mance ba ta ga iyakar sa'atu sudri kenan wata rana wani na jawabi a nan cikin rabita sai ya ce wa za ka tsilata sanawat wannan tsawon shekaru da aka yi wannan abu tsilata sanawat shi kenan sai aka ce ba a cewa tsilata sai dai a ce tula sanawatin ko tsiwala sanawatin amma ba a cewa tsilata to shi wanda yake mai jagorancin mazaunin sai ya ce ilalle ba a cewa tsilata sai dai tsiwala ko tula sanawatin shi Ibrahim radiyallahu anhu sai ce a shi wannan da yace tsilata ya ji ku gaskiya yace da tsilata da tula da tsiwala kulluhu sahih yace wannan magana haka take suka ce ah shi Ibrahim ya zaka goyi baya na yace tsilata sai ce la tunaki shuni fa inni arabiyyun yace kakwai munakasha da ni ba ku ne fa inni arabiyyun ni balarabi ne yace ku je ku diba kamus mujalladi na kaza a safha ta kaza za ku ga tsiwala da tsula da tsilata shi bai ci a ci gaba da jawabi shi kuma mai takarda ce wai na gode na samu babban lawaya na larabcin duniya shi bai taimaka barhama da bayan an hito sai ga an ɗauko kamus an buɗe daidai safha da shehu ya faɗi sai ga suna la malamin nan baka fata bala'in ilimi gare kaga yadda ya bada safha gashi tsiwala da tsula da tsilata kuma ga abin nan safha din sai barhaba ya zo yana mamaki ce shehu an yi nasara yadda ka faɗi dan haka ne sun ce sun diba sun ga lalle haka ne shehu ya ce Allahu akbar a hadibil qamus 40 sanatan yace rabona da nazarin qamus yau shekara 40 rabona yau da karatun qamus in yi nazari in diba yace ashe hadda ta ta qamus da nayi ashe bata zube ba tana nan tun shekara 40 da ya haddace qamus har yanzu bai mance safhar da wannan tilata take ba to kana ce ma wannan kasu kasirul ba'i ka ce a kasarul kulli ba'al kaga ba shi ake nufi ba irin wannan kana ce mai hamidul fikiri baka isa ba kana irin wannan kana ce mai zu ikilali bayan ya ce wal abdu qallu ina ko qallu qiya ainal ilmi wannan bawa ya haɗu da abin da ake ce mai ilimi waja'ahu al-idhn biduni wahmi kuma ya samu izini na yin magana da haka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana da ilimi na mawhaba kuma yana da ilimi na iktisabi ya yi iktisabi kuma ya samu mawhaba din a cikin ilimi da haka wannan baiti ana karanta shi ne dan shehu ya kawo shi amma shehu na faɗin wannan magana ta waba sai ce kai fa madhuka fi janibi yaban da kake ma annabi bakin mi yake lakin sai dai tunda har kaddara ta sa ka rubuta nurul basari kai ma a ce mai yabo ne harwil to dan yi sauri ta tsaffal sai sai kai kwaraka ka je kai ba sai ka shiga ɗakin ba dan irin ka bai waka kasida ba a bari ma ka shiga falo ko da bakin zaure ne ko bakin dangarama ka samu dan zauna laɓe nan wurin ta tsaffal je kai kwaraka litul fadan a same ka fi jumu'il madahi cikin taron mayaba qablan nawari kafin annabi ya fara bada kyauta sai a ce ga wani can bisa dangarama a ce shi ma ya shigo qum tashi tsaye kakka ji tsoro waharwil ruga da gudu wastanji dan auna rabbi nemi taimakon ubangiji malikin mamallakin kowa ni'mal aunu ma da lal taimakon da zai zo ma da sauri min dil jalali daga Allah ma abucin girma da daukaka alhamdulillah wannan shine nurul basari wanda sai da Sheikh Malam Muniru ya roki bayan